أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم قراتم من لتاكم بقية المستفيد شرح بنية المريد نسيد محمد العربي السائه رضي الله تعالى عنه muna cikin almadalabu sadisu daga cikin sab'u madali shafi na saba'in da uku da malam yake bayani game da bambance-bambancen da yake tsakanin arifai saboda bambancin masharabinsu da kuma waridin da yake zuwa musu biya ya kama sunayen ɗariƙu guda arba'in wanda wani malami yake shi abin da ya sani kenan a zamaninsa to yana cikin bayani har yazo kan ta farko ita ce muhammadiyya wanda muka ce ɗariƙa ta tijaniya ita ma nau'in irin wannan ɗariƙa ne almansubatu ilan nabi sallallahu alaihi wa sallama to ya kwararo magana har inda yake wa ƙarsa laka ala hada jama'atu min almashayikh qadiman wa hadithan da yawa an samu jama'a na shehulai da suka shiga irin wannan tafarki direct connection suna karɓar madadinsu ne tare daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a kadiman tun zamanin farko wa hadisan da kuma zamanin baya-baya za mu tashi da yake kalin shak abu salim shi wancan abu salim da sai bi ayyashi mai risalatul ayyashiya shine abdullahi ibnu muhammad ibnu abi bakrin al-ayyashi shine abu salim zakara sahibu risala jama'atan minhu yace ma'abocin littafin na risala wata risala ce tasu ta sufaye ya ambaci jama'atan minhu wasu jama'a daga cikin shehunan da suke dariƙa muhammadiyya wanda ba ta biyo ta hannun wani shehin dariƙa ba sun makala sannan ya ce a ani abin da nake yi wanda ya faɗa shine a ba salim ɗin al'ayyashi rahimahullahu ta'ala ya ce ni kuma sai na ce wa ƙadar ake bil ƙahira ko sanatan da jami'il maridini a sheik muhammad al-kalwati wa ƙadar ake bil ƙahirati sanatan hakika na ga a sheik muhammad al-kalwati sanatan a wannan shekara bi jami'il maridini a masallacin juma'a na almaridini wa huwa rajulun shi shek muhammadu khalwati mutum ne mun qadi'un bil masjidi da ya yanke dukkan wasu sabbogi na duniya ya tare a masallaci baya zuwa ko ina daga ya fito a gida sai masallaci in kaga ya koma gidan ma to zai je ko dai bukata ta ci da sha ko ta tsugunno ko wanka ko wani abu yana fitowa sai masallaci baya zuwa gona baya zuwa kasuwa baya zuwa ofis baya zuwa ko'ina mun kadiwun bil masjid walahu ashabu kuma yana da almajirai wanda su ma suke da irin wannan ɗabi'a ba sa zuwa ko'ina daga gida sai masallaci to yace na gan shi a birnin alkahira fa sa'altuhu an dariki sai na tambaye shi game da dariƙa sa nace wai kai wace dariƙa kake ne waliman yantasibu kuma ga wanne shehi yake intisabi tariƙarsa ko shi ɗin da wani sheki yake jinginuwa yake samun madadi faƙala li sai shi wannan shek muhammadu khalwati almari dini sai ya ce min amma ana amma ka gani fa ɗariƙi muhammadiyya ni ɗariƙa ta a bar dangantawa ta ga nabi muhammad la an tasibu li ahadin ba na intisabi ba na jinginuwa ga wani illa lin nabi sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajensa nake karɓar madadina wa zakara kuma ya ambata annahu muhafizun shi fa mai kiyayewa ne ala istihbari suratihi sharifa sallallahu alaihi wasallam abu sa ne mahalatto kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaukakiya fi baɗini a cikin zuciyarsa shi kawai ba yi da aiki sai falata annabi sai halarto kamannin manzon Allah a zuciyarsa to fa ganahu zalika an taqalidi li shaykin sai wannan istihdaru suratin nabi din sai ya wadatar da shi ga barin ratayuwa ga wani shehin ɗariƙa wal istimdadu minu da barin neman madadi minu daga wajen wani shehin ɗariƙa ina fata an gani au kalaman min haza ko kuma ya faɗi wata magana makamanciyar wannan inda haka lamu fil rihla a cikin wata rihlatul ayyashiya sai Abu Salim Abdullahi ibn Muhammad ibn Abi Bakr al-Ayyashi ya kawo cikin rihilarsa al-Ayyashiya wa fi sani'ir risala a cikin wani littafi sani'ur risalati ma ya shadu akwai kaulin da yake yin shaida bi kamali zauki sahibiya ga cikar zaukin ma'abocin sani'ir risala din haisu qaddama al-kalam ala hadhihi turuq yayin da ya gabatar da zance akan wannan ɗariƙu almansuba a dangantawa da wajihin khasi ta fuska keɓantacciya ana danganta ta da sayyidul wujudi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ga wani shehi ba amma da samu ɗariƙar yadda na gaya mana jiya shehu tijanin muƙaddami ne a cikinta shine muƙaddamun a azami amma mai ita shine manzon Allah almansuba ila nabi ita irin wannan ɗariƙu da ake danganta su da zuwa ga manzan Allah ya ce wa kad arabtu ma tamayya zata bihi ɗariƙul muhammadiyya hakika ni na san abin da ɗariƙa a bar danganta ga annabi muhammadu take bambanta da shi daga sauran ɗariƙu na gano haka ne min kalami shakil ujaimi daga zancen shi wancan malami shakil ujaimi wa kaza haka nan na gano wannan bambancin abin da ya bambanta dariƙa muhammadiyya da sauran dariƙu min kalami shek muhammadu khalwati daga zancen shi wancan shek muhammadu khalwati wanda ya ce maka amma ana fa dariƙi muhammadiyya la an tasibu li ahadin illa lin nabi sallallahu alaihi wasallam yake to daga wannan magana tasa na gano cewa dariƙa muhammadiyya ta bambanta da sauran dariƙu fi ma hakahu anhu ma cikin abin da shi wancan malami ya hakaito shi daga waɗannan malamai guda biyu shi waye wanda ya hakaito sahibul rihila ba abokin rihilatul ayyashiya wa bihi ta'lamu da wannan kauli nasa ne kake sanin cewa annaha dariqun shahira cewa dariqa almansubu almansubat ila nabi bi ma'ana dariqatul muhammadiyya dariqa ce shahira da ta shahara a wajen arifai sun santa ba sa inkarinta وقد أفرا وقد أفردها القلوب السماني wani babban wali da aka yi bijimin malami udubi a zamaninsa al'udubu sammani a farada ya kaɗaita wannan ɗariƙa muhammadiyya bitta alifi da wallafe wallafe ba ma littafi ɗaya ba da yake bayani akan ɗariƙa muhammadiyya wa zakara hadar wani min al'ayimma kuma fiye da mutum ɗaya daga cikin jagororin arifai ya ambace ta fi gairi ma tasnifin fiye da wallafa littafi guda ɗaya saboda haka shahararriyar ɗariƙa ce tun a zamanin farko hadisan wa ƙadiman kuma aka ce ɗariƙa muhammadiyya to sun san ba ta da wani shehi sai manzon Allah duk wanda ya riko da ita to muƙaddami ne kawai ko wakili ne na manzon Allah a cikin wannan ɗariƙa amma ɗariƙan mu dai ta tijaniya sai malam ya ce wali garabati ilmi ɗariƙi fi hadar zamani to saboda bakuntuwar ilimin ɗariƙa a irin wannan zamani lokacin da malam ya wannan littafi magana akan ɗariƙa da ilimin ɗariƙa a wannan zamanin baƙo ne saboda su sufaye da arifai da waliye na zamanin koya kansu suke in ba ka san su ba ka gane su ba za ka iya sanin halin da suke ciki wani ma ba za ka san wace irin ɗariƙa yake yi ba kamar yadda shi kansa wannan yake da ya haɗu da shi wannan Sheikh Muhammadu Kalwati a Alƙahira ya gan shi kawai in banda masallaci ba inda yake zuwa bai san dariƙa bai tambaye shi ka gane ai an dariƙatihi wa liman yantasibu yace amma ana fa dariƙi muhammadiyya la an tasibu li ahadi illa lin nabi to kaga wali ma kenan shi ma wanda ya ga mutum bai san me dariƙarsa ba ya ga dai ya kama da sufaye amma bai san wace dariƙa yake ba to kaga a wannan zamanin ɗariƙudin iliminsu da sanin yadda suke da sanin inda suke dangantuwa abu ne wanda yake baƙo fi hada zamani to a dalilin baƙuntar wannan ilimi na ɗariƙa a wannan zamani tajidul kasira min ahlil ilmi zaka samu mayawaita daga ma'abota ilimi wa ba'dul mutasawwifa da wasu daga cikin sufayen ma masu cewa amma da cewa ba'dul sufiya ba akwai bambanci tsakanin mutasawwifa da kuma as-sufiya eh al-mutasawwifa masu da'awar sufanci as-sufiya su ne sufaye na haƙiƙa wanda su ba da'awa a baki suke ba a aikace ake gani a aikinsu ake gani a gane wannan sufi ma ba a baki ba to haka nan shashin masu da'awar sufanci wa gairihim da wa'yan sunsu min almutasallihi da daga masu nuna su salihai ne masu da'awar islahi su ma bai ce min salihi na min almutasallihi da masu da'awar maslaha kyautatuwar hali za ka same su yin kiruna wujudaha suna inkarin sabuwar ɗariƙa Muhammadiyya. Ya za a ce wai annabi Muhammad shi ne shehinka, shi ne murabbinka, shi ne ya baka ɗariƙa. Ba ka da shehi sai manzan Allah. Suna inkarin samuwar ta bal la ya duruna laha haƙiƙatan ba sa sanin haƙiƙarin ta ma asalan kwata-kwata. Wal amru lahu al'amarin haka yake a wajensu. Sai ma ya ce wala haula wala quwwata illa billah. Babu dabara ga mai imani ba wani ƙarfi a wajen kowa illa billah sai a wajen Allah. Wa min hadhihi al-haysiya ta wannan bangare ne ai min haysiyati ma amma fi waqti ko na shashin abin da ya game a wannan lokaci min jahali bi ilmin dariqi na jahilci game da sanin dariqa to kabura fi suduri kathir min hasi amru dariqina hadhihi al-muhammadiyya kace amru dariqina hadhihi al-muhammadiyya al'amarin ɗariƙar wannan ta tijjaniya al-muhammadiyya abar zangantawa ga annabi muhammadu lamarin ta kabura ya girmama fi suduri kasiri minan nas cikin zukatan mafi yawa daga cikin mutane hatta da au an la shekala har ma suna da awar ai ba ta da shehi ai kama kama ne yanzu kamar sa bai dabar ba suna faɗa ba wai ai ba ta da shehi tsayayye wala imama kuma ba ta da wani jagora falalle aka ji ilaiha ba wanda zai iya shiryuwa zuwa ga wannan tariƙa ya gane ta ya karɓe ta illa man saba katana hul inayatul azaliya sai mutumin da kiyayuwar ubangiji tuntil azal ta yi riga ya gare shi sannan zai gane ta ya karɓe ta ya danganta kansa gare ta la gairu amma wani wannan ba zai iya karɓar wannan ɗariƙa ba ba zai ma yadda da ita ba in dai bai gamu da inayar ubangiji azaliya ba yace wa sayati na fil matsalabi ba da haza mazidu bayanin wa ibahi a ƙalin bayani da ƙalin bayyanawa sayati da na zai zo mana fil matsalabi ba da haza cikin matsalabin da zai biyo bayan wannan wato matsalabi na ƙarshe a cikin almatsalabu sabi'u kenan inda yanzu muna cikin almatsalabu sabi'u kuma dama sab'u matsalibi ne gaba ɗaya to in yace wa sayati da na fil matsalabi ba da haza mazidu bayanin wa ibahin yana nufin matsalabi na ƙarshe kenan bayani ƙalin bayani da ibahi da ƙalin bayyanawa zai zo fi makta sadbi hadhihi tariqatu sharifa cikin abin da wannan ɗariƙa maɗaukakiya take banta da shi game da sauran ɗariƙo. na fa'anan lahu biya Allah ya amfanar da mu da ita wa bi asrariya Allah ya amfanar da mu da asraranta bi mannihi da baiwarsa wa karamihi da karamcinsa amin alhamdulillah ومن بعد ذكره في الرحلة أنا من جملة المطلب السادس الحمد لله أي شيء ما أقول يوم